أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ما هكا إنقوى السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haduwa a daidai wannan lokaci na bayan sallar asubahi a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a yau litinin 20 ga watan al-muharram hijira na da shekara 1445 wanda ya daidai da bakwai ga watan august shekara ta biyu. da ishirin da uku miladiya domin ci gaba da karatu da muke a wannan littafi mai tarin albarka wato littafin la ilaha illallah littafin da ya tattaro ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da kuma wani ɓangare na falalolinta wanda fadilatu sheikh abu abdullah muhammad bin sa'id rislan ya wallafa muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma allah ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta allah ya sa karatun da muke zamo hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba kakanninmu iyayenmu malamanmu yayu da kannai da abokanai waɗanda suka riga mu rasuwa ubangiji ta'ala muna roƙon sai gafarta musu ya musu rahama marasa lafiyar cikinmu na gida da na asibiti ubangiji ta'ala ya ba su lafiya kamar daga ciki na ga akwai ɗan uwanmu a nan babanmu alhaji idris ko na ga har yanzu bai da lafiyar nan bai tashi ba don ni sai jiya ma ake ƙara ce mun ai yana kwance fa na ce sakamakon kwana biyu ba na sallah nan na ɗauka ma yana fitowa kullum allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya a darasinmu da ya wuce shine darasi na goma sha bakwai a wannan littafin yau kuma insha allahu zai zama darasi na goma sha takwas kuma mun tsaya a shafi na ishirin da bakwai a wannan littafin mun kawo gabar da yake ƙoƙarin ƙare mana shimfiɗa da ya yi akan sharuɗa na wannan kalma ta la ilaha illallah in ba mu manta ba mun shigo bayani ne game da wannan sharuɗa na wannan kalma ta la ilaha illallah sai malayin shimfiɗo doguwar shimfiɗa a ƙarƙashin hakan kafin ya jero mana su a darasin da ya wuce ya jero mana su a cikin baituka yadda yake ce alhafiz hakami ya kawo su a cikin sulamul usul Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu za mu tashi a gaban da malam ya ce wa ƙwadi ƙuyyidat hazihil kalimatu tsayiba bi ƙuyudin siƙal hiya asqalu ala man adallahu Allahu min aljibal wa ashaqqu alayhi hamluha min as-salasil wal aghlal mala yace wannan kalma din wa qad quyidat hakika an dabaibaye ta an nade ta an daure ta ita wannan kalma din wa qad quyidat hadhihi al-kalima at-tayyiba wannan kalma tsarkakka ko daddadar kalma ta la ilaha illallah an dabaibaye ta bi quyudin siqal da wasu dabaibayoyi masu nauyi wanda dabaibayin da aka nannade wannan kalma ta la ilaha illallah da ita hiya asqalu su suka fi nauyi alaman adallahu Allah akan wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi min aljibali a maimakon dutse Allah ya sa muna tare a gurin nan malai yace wannan kalma ta la ilaha illallah gata dai kalma mai dadin fada mai sauki a harshe yace amma an dabaibaye ta da wasu dabaibiyoyi wanda nauyin su akan wanda Allah ya batar da shi ba wanda Allah shirye da shi ba kenan wanda Allah ya batar da shi sun fi ma dutse nauyi sun fi dutse nauyi wa ashaqqu alaihi hamluha kuma daukan wannan kalmar yafi wahalarwa gare shi shi wanda Allah ya batar min as-salasil wal aghlal akan a ce an dora masa sarkoki da kuma kumai a masa kukumi da ita a dauko sarka a sassarke shi da ita to ya kuma masa wannan kalma ta fi a masa haka nauyi Allah ya sa muna tare wanda bai fahimci kalmar ba to shi ya fi sauƙi fahimtar kalmar ko nauyin kalmar tana da nauyi a kansa fiye da a ɗora masa dutse ta fi masa wahalarwa maimakon a sa sarƙa da kukumi a taddabaibe shi a ɗaɗɗaure shi a tantamke shi wanda bai fahimci kalmar ba Allah ya fahimtar da mu ita mala ce amma man waffaqahu Allahu wa hadahu amma wanda Allah ya datar da shi kuma ya shiryar da shi man waffaqahu Allahu wa hadahu wanda Allah ya datar da shi kuma ya fahimtar da shi wa yassara lahu subulan najati kuma ya sauƙaƙe masa hanyoyin tsira wa yassara lahu subulan najati kuma Allah ya sauƙaƙe masa hanyoyi na tsira na rabauta وجعل هواه تبعا لما جاء به رسوله ومصطفاه كما الله يسنيا san zuciyar shi wanda Allah ya shiryar da shi din ya datar da shi ya zamto yana bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zababban Allah ya zo da shi to fahiya ashalu alaihi to wannan kalmar ta fi sauki a wurinsa duk da saukinta to ta fi sauki a kansa wa alazzu ladaihi kuma ta fi daɗi gare shi min al'azbi zulal akan daddaɗan ruwa ko daddaɗan abin sha mai zaƙi Allah ya sa muna tare a ɓangarori biyu ne wanda Allah ya taimake shi ya bashi shiriya to wannan kalmar ta fi zazzaƙar ruwa mai daɗi sauƙi a wurinsa amma wanda Allah ya batar da shi fa na'am shi kan tafi masa dutse nauyi ma tafi a sa masa sarka da kukumi a dabaibe shi a tattamke shi da su Allah ya sa muna tare me yasa shine ko kuma ya abin yake kamar yadda ranar muka kunna nace wannan din bashi da volume in Allah ya za mu ƙara maimaitawa kaɗan daga ciki don mu fahimci haka kai dai babu dama duk yadda mutum yake da matsayi a wurinka na ya kai matsayin da ya kai a matsayinsa na malami a wurinka ko na shugabanka ko na jagoranka akan wani abu ya ɗauko sifa ta Allah ya baka ka amsa ko kuma ya ce ma halittar Allah daidai take da Allah ka amsa ka san ba za ka taɓa karɓa ba kamar yadda malaye mana a baya cewar duk abun da ya shafi na Allah ne to ko a mala'iku ba a ɗauko wani a ce yana daidai da Allah a wannan wurin haka kuma ko a cikin manzanni ba a ɗauko wani a daidaita shi da Allah a wannan wurin Allah yana da haƙƙi bayansa suna da haƙƙi haƙƙoƙi ne guda biyu kar ku sanya haƙƙoƙi guda biyu su zamo guda ɗaya kar a sanya haƙƙin ɗan adam da na Allah kuma su zamo ɗaya jama'a muna tare ga kaɗan daga cikin wannan da na kunna ranar bai fito sosai ba ban san ko yana fitowa ba jama'a mun ji nan gurin ya ce jiya yake fassara musu ma'anan sharif shine duk wanda ya zo cikin mutane yakan ɗebe zunuban mutane ya je wanke shi ya ce mun ji gurin nan ma'anan sharif yanzu kai aka wanda da a gaya ma ya zo ɗebe ma zunubin ka ya karɓo a wurinka amma me suka yi kabbara suka yi saboda an batar da su Allah bai sa suna da rabo a kalmar ba ta la ilaha illallah iya kawai faɗa ne a baki sai ya zama na kawai karɓar abin suka yi kuma suka yadda kaga in dai Allah ya fahimtar da kai kai ba dama ka taɓa gamsuwa da wannan bayanin kowa ya dai yi shi fa ba za ka taɓa gamsuwa ba na jama'a mun ji duk manzon Allah ya ce shi wannan fa wanda yake zaunan wannan din sharif din duk wanda ya gansu ranar litinin irin ta yau to shi manzon Allah ya gani na'am manzon Allah ya gani sannan kuma duk wanda ya gansu rana ta litinin dan aljanna ne sai ya tambaya yaya kuke gani a ce kun zauna zaman jiran sana'awa biyu da kuma a ce an tafi neman kuɗi sai suka zaɓi eh gwanda a ce an gan shi tunda an samu aljanna kuma an ga manzon Allah wannan zai taɓa yiwa rana irin ke kowai gashi nan kato da shi iri na irinsa irinsu me ya bambanta kawai alkebar da ya ɗora a kansa kai ma in ka je ka siyo alkebar ka ɗora ba ku yi kama da juna ba jama'a muna tare aiki da hankali ko da ba karatu akwai abubuwan da hankali kaɗai zai sa ka ji kawai a'a nan fa an sake hanya an sauka akan shoulder Allah ya fahimtar da mu amma me suka yi karba suka yi ba saboda Allah bai sa musu rabo a ciki ba ta yiwu a cikin su kafin mutuwa ko wanda Allah zai ganar da su su gano an cutar da su su watsar da hakan muna fatan Allah ya tabbatar musu da haka na'am a gode wa Allah jama'a mun ji gurin nan ana kashe wajen dubu ɗari biyar a ganinsa to yau gashi ya zo gida sunansa sharif ma'azu sharif waye bin waye da ya kawo ɗan gidan maulanmu ashe ba ma maulan ba ne ɗansa ne ba ma maulan kansa ba ashe ɗansa ma na iya wanke zunubai allah ya ganar da mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ga manzon allah a gabanku yau a ranar litinin fa Allah ya azurta wannan garin da samuwarsa gashi nan a gabansu za a saurari bayaninsa su Allah ya azurta garin ko Allah ya halakar da garin wajen mai hankali Allah ya halakar da garin wannan fa shi ne da idan ka ji mutum ya kausasa kalma akan abin da ya shafi tauhidi sai a juwar da ya yi tsanani ya yi kaza ya yi kaza a lura da irin waɗannan sautari da awa tana da mahalli tana da mahalli tana da lokaci akwai lafuzan da mutum zai yi a nan in ya je wani guri ba zai yi su ba akwai lafuzan da yanzu dan yi a nan na shiga wani ƙauye ba zan yi su a nan ba me yasa na san a nan ina yi za a fahimta amma akwai ƙauyen da na san in na yi irin waɗannan lafuzan to fa zan bar baya da kura ne in na taho ba za a fahimta da garaje ba dole sai in san da salon lafazin da zan yi amfani da su to shi yasa idan malamai suka ji irin waɗannan lafazan dole sai rai ya ɓaci dole yaka ji mutum yana lafazi kawai da zafi da zafi Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan kenan na gaban kuma ga abin da yake cewa su ba suna kira ga gwamnatin da jihar wannan ba abin mai faru ba ne mutumin ya faru ba a zuwa yi mukabala ba a'a suna kira ne zuwa ga shehunansu malamansu su sanu su kira masana Allah su sa tsari na karantarwa na sanin Allah kalmar da yi ta ƙarshen nan domin tsantsa rashin jahilci ne rashin sanin Allah ne hijabi yasa suke ganin Allah daban manzon Allah daban yanzu idan manzon Allah ya ji wannan inda yana rayi manzon Allah ya ji ga wani a wata ƙasa yana faɗa kana ga ranar ba take za a tashi a nufin da yake ba na'am manzon Allah zai bashi wallahi sai an yake shi eh na'am a lafiyar jiki ma sun fi mu lafiya wannan yadda yake maganar ma fi ni kuzari eh to eh lafiya ta hankali ka ai ba sai an tambaya ba addini ka san lafiya ta hankali da ɗan sauki ne baba gaskiya da sauki amma fa a wajen mu a wurinsa da mabiyansa shine ma mai lafiyayyen hankalin su ai mu ne batattun ka zo ka kiyaye salloli biyar din nan wallahi sautari wahala kake a wurin su wahala kake wahala kake wancan da na watsi da shi na rediyo ne da yake maganar kana tare da shehu ko wani wahalar da kanka kowace sallah ne ka zo ka yi sallah wallahi ko ba ka so indi ka yadda ka amintu da bin shehi ban san wani shehin yake nufi ba bai kira suna ba ya ce wallahi ko ba ka so sai an tura ka aljanna don haka yaushe za ka ɓata lokacin ka wai sallah ko wata sallah ne ka je ka yi Allah ya ganar da mu Allah ya ganar da mu wannan kalmar muna magana akan matsayin komai komai Allah ne mu fa muna magana akan matsayar komai ma Allah ne ballantana ma tsaya bambanta Allah da manzon Allah a komai din ma in an ce komai ka shiga fa na shiga wayar hannuna ta shiga pencil din hannuna ya shiga akuya la ilaha illallah eh dun sun shiga na'am me yasa aka ce fir'auna kafiri irin waɗannan abubuwan da suke kai duwai layin ne eh a shi fir'auna ya daba akan da yake ba mabiyansa ya suke ai wanda yake bin san ba har ya kar wanda yake bin sa yake ba shi ma to su ma haka yanzu ai kai da kake bin yadda suke kai baka su tausayi tausayi ba kake ba su baka gane bane kai baka gane bane na'am su suke jin alhinin bai dace ba su kuma mutane sauran al'umma suke ganin ya dace eh haka abin yake kallon hauka suke maka ana yi wa kallon biri da ayaba ne fa kai kana musu kallon biri ne suna ma kallon ayaba fa ya tashi ya yi hijira a kun lokaci ya ka jefa masa aka jama'a muna tare a samu masana Allah masana matsayin manzan Allah su dinga yi wa mutane bayani har yana kotun reference da ayoyi Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan manzon Allah rahama ne to Allah ma rahama ne wata irin rahama an ce manzon Allah rahama kana nufin irin rahamar ruwan sama ruwan sama ma rahama ce kaza a'a rahama irin yadda Allah yake mai rahama shi ma manzon Allah rahama ne dan haka sun zama daya sannan kuma manzon Allah haske ne Allah ce kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin sai ya kawo ta hakika haske ya zo muku daga Allah da kuma littafi bayyananne ce da ba dan an ce wa kitab din nan ba da sai a ce wannan nuru din littafi ake nufi to amma haske annabi ake nufi a ayar e to kuma can an ce Allahu nuru samawati Allah shine hasken samai da ƙasa dan haka can manzon Allah haske ne Allah haske ne sun hadisu dan haka ya zama daya ko ana nufin wani haske ne daban wani haske daban jama'a dai mu kalli wannan abu kuma ƙoƙari ake a ɗauko daga cikin alƙur'ani ba haka abun yake dama ayoyin alƙur'ani wannan sai kana sai da azumi in mintuna ba azumi ya gabata ba haka abun yake yake gudana kowane azumi in yazo duk inda ka je ka samu ana tafsiri idan ka samu ɗan kaza to ƙoƙari yake ayoyin nan su zama 'yan kaza kawai duk mabiyansa su gane cewar ayoyin akan abin da yake kai shine da dai haka yake ta kokarin murda ayoyi idan dan can ne ya murda ayoyin a gane wannan abin da yake kai haka dai ayoyin suke magana shi ma dan can ya murdo su a gane haka suke tafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sabanin yadda Allah ya saukar da ayoyin duk haka fa ake ta fama fa Allah ya ganar da mu na'am bayan sun gama wannan ga kuma taransu da suka yi ana kuma aka koma baitika shehin nasu da an kima shi ma kai daga ƙarshe ga kare barkarsa a baya shi ɗin ma da yake magana nan suka amsa kai ma Allah ne shi ma Allah ce kai kowa ma don Allah wannan abun ya yi kama da hankali na na abun dubawa na Allah muke roƙo a shi ma Allah ne ba hasin da ake gurgunta abun ba ba yanzu misali idan na ina da bukatuwar naira ɗari kana da ɗari biyu a aljihunka na zo na ce ka taimaken da ɗarin to ai inda baka yadda ni allan bane inda bai yadda kai allan bane bare ce ka taimaken da ɗarin ba da kake roƙon allah su suna ga duk wannan ai layi ɗaya ne eh shi ne oke shi ma mai tambayar inda hankali kenan kaga da suna ne su amsa wannan eh wallahi abun ko ni dai sautari duk wanda na gani akan haka wallahi wallahi ni babu kiyayya tsakanina da shi ni ban taba jin waikin mutum nake ba sai dai tausayi na musamman yayi ta fado min lokaci guda game da wanda ya samu irin wannan dan ba ba daga cikin mamasu yazo da hakan ba haka ne wani ne ya zalunce shi ya cutar da shi ya dasa masa wannan akidan shi kuma amintuwa da shi yana ga malamin sa ne ko ya kai wani matsayi shikenan sai ya amintu da yana ga abin da yake ga masa gaskiya ne kaga bai kamata ka ki mutum akan haka ba sai dai ma ya samu haƙƙin addu'a a wurinka na Allah madaukakin sarki ya fahimtar da shi Allah ya fahimtar da shi duk wani wanda ka gani akan wata aqida ta san zuciya ba kiyayya bane tsakaninka da shi malam in ka san me kake ba kiyayya bace kai da baka fahimci wannan kuskuren a matsayin daidai ba baka fahimci wannan shirkar a matsayin tauhidi ba baka fahimci wannan kafircin a matsayin musulunci bane ba wallahi ba wayanka bane ba dabararka bace taimako ne min Allah tabaaraka wa ta'ala kaga sai ka kare wa Allah godiya ka sa waɗancan din a addu'ar Allah ya fahimtar da su Allah ya fahimtar da su اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزق وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه addu'an da ya kamata mu dinga yi kenan Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon ƙaurace mata Allah ya datar da mu kaga wannan bayanan ai yayi daidai da yadda muka kawo waɗannan abubuwan wanda Allah ya fahimtar da shi kalmar to ta fi masa ya samu zazzakar ruwa mai daɗi sauki saboda ya fahimce ta ta fi wannan daɗi a wurinsa wallahi kalmar ta fi zazzakan duk wani abin sha da zaka sha mai zaƙi mai daɗi daɗi ce a waye ya taba shan wani abu mai zaki mai ɗanɗano bayan awa guda yake jin ɗanɗanonsa yake jin daɗin gashi nan yanzu yake bin jijiyoyinsa yana jin alhamdulillah daɗin nan da na sha awa biyu da suka wuce ko awa ɗaya yanzu daɗin yake ƙara biyo jikina nake ƙara jin nishaɗin ba iya lokacin ba ne ba wannan kalmar akwai lokacin da daɗinta zai gushe tattare da kai ne ba zai taɓa gushewa ba ko wani abu ne yake faruwa yake faruwa a ƙasa wallahi wanda ya rike kalmar nan bai cika shiga ɗimuwa ba za ta yi ta haskaka masa samun sauƙi ne akan al'amura Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu malam ya ce wala ajaba babu mamaki imana ba abun mamaki ba ne fa wasiyatullahi ta'ala wasiyar Allah maɗaukakin sarki li'ibadihi ga bayinsa hiya kalimatu tauhidi wasiyar ita ce kalmar tauhidin nan wasiyar da Allah madaukakin sarki yayi wa bayansa wannan dai kalma ta tauhidin ce al-fariqatu bainal kufri wal islam me bambanta tsakanin kafirci da kuma musulunci tsakanin kafirci da musulunci qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه Allah maɗaukakin sarki ya ce, Shara'a lakum min addini, Allah ya shar'anta muku addini, ya shar'anta muku wani abu na addini, wani iri ne, ya ce, Ma wasa bihi Nuhan, irin abin da yi wa annabi Nuhu wasici da shi. wallazi auhayna ilaika da abin da muka yi wahayi zuwa gare ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama wasaina bihi ibrahima da kuma abin da muka yi wasici wa annabi ibrahim da shi wa musa da kuma abin da muka yi wasici wa annabi musa da shi wa isa da kuma abin da muka yi wasici wa annabi isa da shi menene Allah ya musu wasicin da shi duk waɗannan da ya ambato shine an aqimu dina akan ku tsayar da addini ku tsayar da addini ina ma'anan ku tsayar ku tsayar ku dakata da yi ku tsayar da shi ya zama ya tsayu ku miƙar da shi ku yi shi yadda aka karantar da shi yadda aka karantar da shi wala tatafarraqu fihi kada ku rarraba a cikin sa wala tatafarraqu fihi kada ku rarraba a cikin sa me yasa ya kawo wannan kalmar ba ga mu a lokacin ba kada ku rarraba a cikin addini domin rarrabar fa bala'i ce masifa ce masifa ce musulmi na iya ganin fayil din musulmi dan uwansa office dinsa yayi kokarin ya salwantar da fayil din me ya faru a yau fa yana faruwa me ya faru ko ya ga musulmin da bai amsa tafiyarsa ba sai kaga kaman ƙarya ne ni tabbatau ne eh za a iya kawo wa mutum musulmi dan uwansa da yaje yayi karatu na layinsa a dauko shi a kawo masa office dinsa a ma'aikata fa kenan yana jin kawai bai cika ba aurinsa yana jin kawai bari ya masa wani treatin na kuntatawa me yasa ba musulmin da ya bi layin da yake kai bane in na faɗa haka ba musulmin da yake kungiyarsa bane aka kawo masa na haka bari ya kuntata masa wannan musulunci ne jama'a muna tare wallahi kuskure ne kuskure ne kuskure ne haɗin kan nan babu abin da ya fi shi alkhairi ba abin da ya fi shi daɗi a wurin al'ummar musulmi ba su da abin da suke buƙatuwa game da shi a yau kamar haɗin kai kamar haɗin kai ka kalle da arnan duniya suka yi ta akan musulunci in aka rasa haɗin kai kuma to wace dabara muka yi wa kanmu wace dabara muka yi wa kanmu don haka mu tsayar da addini kada mu yadda mu rarraba kanmu a cikin addini kada mu yadda mu rarraba kanmu a cikin addini Allah ya ba mu ikon kiyayewa wannan ayan na cikin suratul shura aya ta nawa malam yace 13 malam yace wa hadhihi shurutu dama muqaddima mana akan shurutu la ilaha illallah shurut sharuɗan kalmar la ilaha illallah sai ce wa hadhihi shurutu waɗannan sharuɗan waɗanne na la ilaha illallah hiya su ne sai ya yi number one na ga gashi na farko ko ya ce a sharutu al'awwal a sharutu al'awwal sharaɗi na farko shine al'ilmu ilimi ilimi sanin ma'anar ita wannan kalma ta la ilaha illallah din sharaɗi ne daga cikin sharuɗanta sai ya kawo shi ma'a na farko me yasa wannan fa da yake cewa kowa ma Allah ne shi a wurinsa shi Allah ne teburin gabansa Allah ne bishiyar unguwarsa Allah ce akuya da kare duk Allah ne a wurinsa kuma in ya zauna fa dai dinga cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah baya fadanta ne yana fada amma ya fahimci me take nufi in ya fahimci me take nufi la ilaha babu wani Allah kawai kai fassarar direct la ilaha babu wani Allah illallahu sai Allah shi kadai kaga indi ya fahimci ma'anarta babu wani Allah jama'a ba san ko an fahimci me yasa na ce maimakon babu abin bauta da gaskiya ba nace babu wani sai Allah na mun tuna fassaran daya daga cikin magabatan mu da yayi ce babu wani sarki sai Allah maimakon babu wani abin bauta babu wani sarki sai Allah shi a gabar da ya ga sarakuna suna mai da kansu alloli sai ya ce to ma'anar kalmar babu wani sarki sai wa to babu wani Allah sewa sai Allah to in ya fahimci wannan kaga kenan dai gano oke karan gidansu fa ba Allah bane akuya da tinkiyar gidansu ba alloli bane bishiyar ba Allah bace shi kansa ma ba Allah bane a to ai malamin nasa ma ba Allah bane kaga zai watsar da su in ya fahimci ma'anan kalmar Allah ya fahimtar da su ma'anan kalmar yace wani iri yace al-ilmu bi ma'ana la ilaha illallah yace sanin ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah nafiyan wa isbata nafiyan wajen korewa wa isbatan da kuma tabbatarwa nafiyan korewa kore me allantakar akan kowa kowa Allah ne a'a kowa ba Allah bane sai mutum ya samu wannan ilimin cewa ba kowa kowa ba Allah bane ba kowa ma halittu ne na Allah kawai bayi ne na Allah halittun Allah ne jama'a muna tare kaza Allah ne a'a shehin namu ma Allah ne a'a shehi ba Allah bane ni ma Allah ne a'a ni ba Allah bane wani ba Allah bane kowa ba Allah bane shine nafiyan wajen korewa al-ilmu bi ma'ana la ilaha illa Allah nafiyan wa isbata yace sanin ma'anar kalmar la ilaha illa Allah ta wajen korewa da kuma tabbatarwa yanzu ya kore cewar ya sami ilimin kowa yanzu ba Allah bane ba to waye Allah yace wa isbatan da kuma tabbatarwa Allah ne kadai shine Allah kowa bai cancanci a bauta masa ba waye cancanci a bauta masa Allah ne kadai ya cancanci a bauta masa kaga an samu korewa da kuma me tabbatarwa yace dole sai mutun ya samu wannan ilimin amma idan zaka fara tun daga yanzu kana la ilaha illallah la ilaha illallah ka kai magariba baka tashi ba ka kai gobe uwar haka baka tashi ba ka kai baɗi ma kana yi baka tashi ba in dai baka samu wannan fahimtar ba to ba za ta ma amfani ba faɗa jama'a muna tare ba za ta taɓa yi ma amfani ba faɗa saboda kana faɗa abin da baka ma yarda da shi ba Allah ya fahimtar da mu malam yace ilman yunafil jahala ilimin da ke kore jahilci ai kaga wancan abubuwan jahilci ne to ka sami ilimin da zai kore ma wannan jahilcin a tattare da kai ka gano cewa da gaske Allah ne kadai ya tantance abauta masa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa'lam annahu la ilaha illa Allah suratu muhammad ba suratu allazina kafaru yace fa'lam kasani kasancewar annahu yadda al'amarin yake fa shine la ilaha illallah babu wani Allah sai Allah babu wani abin da ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah kaga malam yace ba a kwakwalwar kansa bane ba a ganin sa ba a'a ga ayan nan a cikin alqur'ani wannan gaba ta farko din ba wai a ganin sa bane a'a ga ta nan a cikin alqur'ani ya dauko haka akwai mai musu da alqur'ani ne na'am wa ma yajhadu bi ayatina illa kafirun wa ma jahadu bi ayatina illa zalimun ina ga suratul ankabut ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu yace wa qala subhanahu har ila yau Allah wanda tsarkin sa ya tabbata tsarki ya tabbata gare shi yace wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a wadanda suke kira suke bauta wannan koma bayan Allah ba su iya mallakar ceto illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida da gaskiya ina ma'anan man shahida bil haqqi ai shahida bi la ilaha illa Allah wanda ya shaida da cewar babu abin bauta da gaskiya sai Allah bai ma'ana al haqqu anan kalmar la ilaha illa Allah yace wa hum ya'lamuna alhalin suna sani suratul zukhruf ba yace ya'lamuna bi qulubihim suna sani da zukatansu a zukatansu ba iya harshe ba kadai suna sanin ma'ana ma nataqu ma nataqu bihi bi alsinatihim suna sanin abun da suka yi furuci da shi da harsunansu sun ce la ilaha illallah to kuma suna sanin ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah din kaga wannan ma'ayar me take tabbatarwa sanin ma'anar kalmar ta la ilaha illallah shine ke amfanar da mutum ba iya furta ta ba kadai wa qala ta'ala har ila yau Allah madaukakin sarki yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah madaukakin sarki ya shaida cewar babu abin bautawa da gaskiya sai shi wal mala'ikatu haka kuma mala'iku ma sun shaida babu abin da babu wani Allah kawai sai Allah mala'iku ma sun yi wannan shaidar wa ulul ilmi da ma ma'abota ilimi ba ma mala'iku ba ma'abota ilimi ma wanda Allah ya fahimtar da su sun fahimci cewar babu wani Allah sai Allah kowa ba Allah bane ba mala'ika ba Allah bane ba manzon Allah ba Allah bane ba don Allah ya siffanta manzon Allah da cewar haske ne ba yana nufin ya zama Allah ba ne ba don Allah ya siffanta manzon Allah da rahama ba yana nufin ya zama Allah ba haka ne ha ko mu a junanmu ba ma wannan a ce wane haske ne kai wane yana da haske wane yana da wane bai da haske yana da duk wani mai wani mai dan haske ya zo yana neman ka wani ya zo neman ka waye wani ne haka dan dogo mai haske ko dan gajere mai haske shi kenan an bashi haske ya zama manzon Allah darajarsa ta kai ta manzon Allah wane shi na'am mai kiba wai ka yi amfani da lafazin ma don ka faɗa haka ya zama manzon Allah kaga ba zai taɓa zama ba ba zai taɓa zama ba ko wani mutum ya zo wani mai kima mai daraja a dan mai kima mai daraja ne shine ya kai darajar manzon Allah a a yana nan a matsayarsa ta mai kima da daraja irin tasa jama'a muna tare Allah ya ganar da mu yace wal wa ulul ilmi wal malaikatu qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim na tsaye da adalci qa'iman bil qisti yace babu abin bautawa da gaskiya sai ƙara maimaitawa la ilaha illa huwa babu wani Allah sai Allah wani Allah al'azizu mabuwayi alhakim gwani mai hikima suratu Ali Imran wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce hal ya tsawin lazina ya alamu na wallazina la ya alamu shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai don Allah waɗanda suka san ma'anar la ilaha illallah da wanda ba su san ma'anarta ba za su zamo daidai a cikin addini ba za su zamo daidai ba me yasa ga misali a fili waɗanda suka san ma'anarta sun ji kawai babu wani Allah sai Allah sun yarda da haka sun tafi akan haka wanda ba su san ma'anarta ba fa suna jin ma komai bishiya ma Allah ce kaga rashin sanin ma'anarta ne Allah ya fahimtar da su Allah ya fahimtar da su Allah ya sanar da su ba za su taba zama daidai ba sai ya ce innama yatazakkaru ulul albab ubangiji ta'ala ce to fa ba kowa yake gane hakan yake tuntuni game da hakan ya yi tunani ya fahimci hakan ya wa'azantu da hakan ba sai masu hankali sai masu hankali suratu zumar wa qala ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi man al'ulama yace abin sani fa kawai masu jin tsoron Allah daga cikin bayansa sune masana masu sani malamai kenan ba masu sani masu sani kaga wanda ya jahilci kalmar ai ba zai san Allah ba Allah ya ganar da mu wa qala ta'ala har ila yau Allah madaukakin sarki yace wa tilkal waccan ayan suratul fatir wannan wa qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alim yace haka dai wadancan misalan muke buga su ga mutane amma ba mai hankaltar su sai masu ilimi sai masu me kaga yana ƙara nusar da mu dai muhimmancin sani ilimi game da kalmar la ilaha illallah din suratul ankabut يتي وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تصوم مكورة دقودو لي مسامي قبر فرقن شاكين وي yace an karbo daga Usman dan Affan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka karbo shi daga Usman ibn Affan qal Usman dan Affan yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sahabi ne na manzon Allah ba yace to manzon Allah yace man mata duk wanda ya mutu man mata duk wanda ya mutu a iya wancan lokacin har duniya har tashin alkiyama har a yau har a gobe duk wanda ya mutu wa huwa ya'lamu alhalin yana sanin kaga alilmu sanin ma'anar kalmar ya'lamu annahu la ilaha illa Allah yana sanin cewa babu wani Allah sai Allah ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah da khalal jannata zai shiga aljanna an shigar ma da shi aljanna an gama rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi jama'a muna tare wanda ya mutu duk wanda ya mutu kenan ko ni ne ko kai ne ko ita ce ko ma waye in dai mutum ya mutu da ilimin ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah kaga ya san ma'anar ta ya kiyaye ta to insha Allah zai shiga aljanna Allah ya sa mu mutu da sani da ilimin wannan kalma ta la ilaha illallah malai yace to wannan kalma din fa qayyadaha bil ilmi bi ma'anaha sai da baibaita da ilimin ma'anarta sanin ma'anarta ba iya furtawa a baki ba wa huwa nafiyul ibadati an kulli ma siwa Allah shine kore bauta ga duk wani abin da ke koma bayan Allah azza wa jal wa isbatuha lillahi wahdahu la sharika lahu da kuma tabbatar da ita ga Allah shi kadai babu abokin tarayya gare shi akwai matsala yau na ga shine darasinmu na 18 da ikon Allah madaukakin sarki za mu kwana nan Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikin abin da muka karanta nas'alullah al-karim al-mannan an yahdiyana siratal mustaqim wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum